أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا جمعة أشرين الشداق وتر رمضان هجرة تاع النبي محمد sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 wanda ya daidai da nawa yau 31 ne ko 31 ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2019 an gane ko wannan shine bambancin tsakanin wata na musulunci da wata na turawa na turawa yana kai talatin da ɗai na musulunci bai kai talatin da ɗaya na turawa wani lokaci yana mutuwa ashirin da takwas watan fabriya ko februari amma a musulunci babu watan da ke mutuwa ashirin da takwas an gane ko to muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya akan aya ta ɗari da ashirin wato da bakwai a yau za mu tashi akan wannan aya ta 127 zuwa ta 128 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu ga wato cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah ya samu kyakkyawan karko kuma Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya suratul an'am aya ta 127 zuwa 128 shafi na 144 wa yawma yahshuruhum jami'a a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa yawma yahshuruhum jami'a ya kafin mu shiga cikin tafsirin wannan aya akwai waɗansu ‘yan uwa da suka rubuto tambayoyi amma da yake muna gilli-gillin ƙarin tafsiri za mu ba da amsa waɗansu daga cikinsu sauran kuma gobe ‘yan Allah ya kai mu da rai insha Allah za mu ba da gwargwadon abin da ya sauƙaƙa wanda yake tambaya shin in mutum ya mutu an gane za a yi masa addu'a a kabarinsa eh wannan za a yi masa addu'a yana daga cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam bayan an ƙare aikin mutum an sa shi cikin kabarinsa zai ce a tsaya a yi mutumin nan addu'a Allah ya bashi sabati tabbata ya ba da amsa ga mala'iku. An gane ko? To, amma za a yi mutum addu'a bayan shekara ashirin talatin ko bayan shekara ɗari ne za a yi masa amma ba ta kasuwanci ba. Ba sai an tara malamai ba a ce su yi mawa ne addu'a. An gane ko? In ka ga dama za ka iya ba malami wato kyauta ko wani abu ka ce malam a yi matsoho na addu'a ba mu hana wannan ba. amma a ce in minista ne ko mai kuɗi ne akwai ta sati akwai ta kwana arba'in akwai ta wata biyu akwai ta shekara ɗai akwai duk ta shekara in ta kewayo wannan babu wato nassi ingantacce akan wannan iyaka ana dayi ne musulunci bai da wannan ba an gane ko saboda gidajen talaka ba a wannan sannan shi ana biyan kuɗi a yi mutum sabka ta alƙur'ani a a cewa an kai a yi mutum addu'a ɗanka in ya karanta alƙur'ani ko wato za ka samu lada domin ɗanka juzi'i na daga wajenka ko ba haka ba in kuma ya yi ma addu'a za ka samu amma malamai su taru sai su karanta ma babanka alƙur'ani lada ba za ta je wajen mahaifinka ba ta alƙur'ani in sun karanta alƙur'ani su ke da lada karanta alƙur'ani amma in sun yi masa addu'a wannan kuma ya halatta zai iya samun ladan wannan addu'a amma wasu su ce an sauke ma babansu alƙur'ani ba wai da an sauke ma babanka alƙur'ani ba shikenan ya samu shiga aljanna ina fata an fahimce ni da haka wannan ne sabka sabka in ƴaƴanka na suka karanta maka alƙur'ani babu matsala amma dai a ce a ɗauki hayan malamai wannan babu shi ba a karanta mutum alkur'ani a ce lada ta samu shi an gane ko wanda kuma ko wadansu malamai da suke ganin ƴaƴanka in sun yi maka ma har sallah suka ce Allah ya bada wannan lada in dai ƴaƴanka ne za ta zo wannan sabani ne amma addu'a shi wannan muttafaqun alaihi ne hatta da wanda ba ɗanka ba in yi ma addu'a zai samu والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا خلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم na fata mun fahimci wannan to wannan shi ne abin da zamu iya cewa kan addu'o'in mamaci da abin da ya kama da haka gobe kuma abin da ya saura na tambayoyin tun da gobe ne za a kai za mu karkare cikin tafsiri na wannan shekara sai bayan sallah babba in Allah ya nufi muna cikin masu rayuwa insha Allah ta'ala za mu koma na sati sati ran lahadi da munka saba in fa Allah ya ba mu iko Allah ya taimake mu Allah ya ce wa yawma yahshuruhum ranar da zai taro su jami'an gaba ɗaya an gane ko malaman luga suke cewa anan zaka kaddara uzkur uzkur yawma yahshuruhum jami'a ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko ya kai mai wa'azi ko ya kai mai karanta alqur'ani uzkur yawma yahshuruhum jami'a ka ambata musu ranar da Allah zai taro su gaba ɗaya waɗansu malamai suka ce a'a za a kaddara summa naqulu ne an gane ko kamar inda an ce wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku aina shurakaukum alladhina kuntum tas'umun to wannan shi ma sai zaman to yayi kama da shi in mun ce uzkur yawma yahshuruhum kenan abin da yayi ma yawma nasba shine uzkur in mun ce thumma naqulu lil ladina ashraku al fi'lu al muqaddar shine yayi nasaba kenan ga yawma domin yawma shi na bukatar wanda ya aiki a cikin sa domin a yi masa nasaba an hawance za mu ce da su in mun ɗauki sun mana ƙulu yau mana shurhum jami'a ranar da za mu tattaro su wato gaba ɗaya kalima ta alhashir tana nuhin tattarowa shi yasa ana iya tattaro mutane ana iya tattaro dabbobi an gane ko sannan kuma wani lokaci ana amfani da dalun a ce hashada kuma a ce hashara duk ma'ana su ɗaya an tattaro su alhashdu taro na mutane wani lokaci alhashru taro na mutane an gane ko fa arsala fil fir'aun fil madain hashirin ko ba ka ba qalu arjih wa akhahu wa ba'ath fil madain hashirin a cikin suratul shu'ara wa arsil fil madain hashirin fi suratul a'raf kawai yace an yi kuskure tana yiwa bai fahimci inda aka dosa ba an gane ko wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada ala ayyati hal nahshuruhum jami'a za mu taro su gaba ɗaya ba za mu bar kowa ba jami'an hali ne ana hawance amma malamai suke cewa da an yi idafarsa da ya koma taukidi shi yasa ya koma hali domin za a iya cewa yawma nahshuru jami'ahum to an ce jami'ahum ya koma ta'kidi amma da anka ce jami'an anka ce da idafa ya koma hali wannan alamu ne wanda ake gano sa ya kamata ka san babu taukid a cikin nahau ya kamata ka san babi na badali badalul kulli min al kulli da badalul ba'd min al kull zaka ga ana yawan ambata su a cikin littattafan tafsiri idan baka sani ba anan dole tuman yawa zaka yi in ma an tambaye ka zaka ce kai bai shi bai da amfani na hauli wai ga ma bai da amfani su malamai bai da amfani suka kawo shi ka dai tsaya kai karatu don ka fahimta ka karantar da mutane wa yawma nahshuruhum jami'a ranar da za mu taro su gaba daya ya ma'sharal jinni ya ku taron aljannu al-ma'shar muka ce jama'a an gane ko wadda wani abu zai iya hada su an gane misali wato mataki na rayuwa zai hada su ya ma'shar shabab an gane ko ko kuma ya zamanto aiki zai iya hada su inna ma'shar al-anbiya an gane ko ko kuma hali zai iya hada su ya ma'shar al-tullab ya ma'shar al-asatiza ya ma'shar an-nisa duka za a iya kiransu wato jama'a ce wanda ba tare da an kalli shekaru ba wani lokaci ake iya kira zuwa wani lokaci kuma ana iya kallon shekaru da aka ce ashabab ya ma'sharal jin ya ku taron mutane ya ma'sharal jin ya ku taron aljannu afwan ya ku taron aljannu qad istaktartum min al-ins kun yawaita batar da wato mutane ma'ana suna da hannu dumu-dumu wajen batar da taro da mutane malaman tafsiri suka yi sabani anan ya ma'ashar aljinni kira ne ya ku taron aljannu wa zai yi wannan magana Allah subhanahu ta'ala ai shi zai kira ku to a cikin alqur'ani kuma ana nuna wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah waɗanda suka kafirta daga cikin mutane da aljannu ko ba haka ba Allah ba zai musu magana ba sai suka ce to nan za a kaddara ya harfun nida'i ce amma za a kaddara shi yuqalu za a ce da su ba Allah ne zai magana ba kenan zai ba da umarni a yi magana da su don ya ce wala yi kallimuhum Allah yawm alqiyamati wala yuzakkihim wa lahum azabun alim ko ba haka ba waɗansu malamai suka ce a'a Allah ne zai yi magana da su dalili kuma da yace wala yukallimuhum Allah ba wai Allah ba zai yi magana da su ne gaba ɗaya ba akwai alkalamul mutlaq akwai mutlaqul kalam in an ce mutlaqul kalam magana ce kwata kwata amma alkalamul mutlaq magana ce wadda asakakka abba za a yi musu ba za Allah zai yi musu magana amma magana ta azaba kenan wannan bai hana Allah zai yi musu magana wato kai tsaye amma magana ce wadda za ta ƙara musu bakin ciki ina fata an fahimce ni wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum taz'umun qala alladhina haqqa alaihim alqawl rabbana هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون kaga wannan ya nuna Allah zai musu magana amma ba magana wadda take ta rahama ba shi yasa la yukallimuhumullah kalamun fihi rahmatun wa lutuf mun fahimci wannan da kyau ko kenan waɗanda suka cewa ya ma'ashar jinni a ce yuqalu lahum sai a ce mala'iki ne musu magana ba mu bukatar wannan amma sun yi ijtihadi sun yi kokari kuma bai hana mala'iku su yi musu magana a wani fage ina fata an fahimce ni da haka dai ya ma'ashar jin ya ku taron aljannu qad istaktartum min al-ins kun yawaita batar da mutane an gane ko dama wal qad adalla minkum jibillan katiran afalam takunu taqilun wa qala awliya'uhum min al-ins an gane ko masoyansu majibin talamarinsu abokanan harkarsu abokanan kasuwancinsu ‘yan korensu ‘yan zagensu daga cikin mutane minal insi daga cikin mutane za su ce rabbana ayya rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din sashenmu ya jiyar masashe daɗi ashe duniya in ka ga azzalumai suna tare wato kowanne akwai abin da yake amfanin wani da shi istamta'a ba'duna bi ba'd aslin tamatta'a ya ji dadi istamta'a ya nemi jin dadi shi wannan ya nemi jin dadi da wannan wannan ya nemi jin dadi da wannan shine abin da ake ce ma alqawasimul mushtaraka wato inda aka hadu duk wani mawandaci a duniya to akwai ta inda shike jiyar da wani dadi shi ko ce na jiyar da shi ko ba haka ba idan ka ba mutum girma ka saba ma Allah ka bashi girma ba irin girman da Allah yake so ba shi ko sai baka dukiya ko ba haka nan bane karuwa za a bata kuɗi ko ba haka ba amma kuma za a yi zina da ita an gane ko wato almasalih almutabadila shi yasa hatta da kasashen kafirai almasalih almutabadila ne yanzu zaka iske kasar Rasha da America a wani wuri sun yi ittifaki to nan akwai inda kowa zai bar ma wani wani abu an gane ko amma masu imani masu tsoron Allah ba yadda za a yi su yarda su yadda wani mutum daɗi cikin sabon Allah don su san wahala tana tafi istamta'a ba'duna bi ba'din mun ji daɗi mu mun ba su wani abu na duniya su ma sun bamu mun yi musu yanka an gane ko mun yanka musu jini don saboda mu wato sun yanka mu na jini mu ko mun biya musu bukatoci shi yasa bai yiwuwa ka ce kana son aiki da bokaye da malaman tsibbo waɗanda bokaye ne suka sanya mu kansu suna malamai suna haukatar da mutane suna abubuwan da su dace ba sai an yi alqawasimul mushtaraka a ba su jini a saba ma Allah a kafirce ma Allah wato a ɗauki jinin haila a rubuta alqur'ani da shi a raba alqur'ani biyu a taka nan a taka nan a yi kashi a ɗauki alqur'ani a jefa cikin masai a jefa cikin dush ko toilet ko ba haka ba mutum yayi zina da abin nan mahaifiyarsa ko yayi zina da kanwarsa ko da yarsa ko sai yayi luwadi da hafizin alqur'ani ko sai yayi luwadi da kaza a je a aikata saboda a samu biyan bukatar duniya ana yi an sani waɗanda suke yin illa dai duniya ce suke nema duniya kuma karewa za ta yi tana yiwa ma in a aikata kuma ba a samu biyan bukata ba ko ba haka nan bane aka ce talallabi ya ta dauki malam yace bismillahi malam ya faɗi karam talallabi ya ta dauki boka ya buga ashar su sai muke tsaye talallabi ya ta biyu ta dauki malam su yace bismillahi rib mallan ya kai kasa talallabi ya ta biyu ta dauki boka ya buga ashar yayi zagi kuma boka muke tsaye talallabiya ta uku ta ɗauki malam ya ce bismillahi ya ce su tif talallabiya ta uku ta ɗauki boka ya buga zagi kuma boka miƙe tsaye talallabiya ta hudu ta ɗauki malam ya buga ashar kuma su tif malam ya faɗi ƙasa kaga bai dogara ga Allah ba kuma ya kai ƙasa Allah shi mun tsari wanda bai gane ba daga baya ya gane ya ma'ashar al-jinn qad istaktartum min al-ins وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا sannan muka kai zuwa ga ajalin da kai yanke muna an gane ko al'ajalu ma'aduda wato ajalin kowa yana nan rubuce an tantance shi an shantake shi an sanya masa iyaka ba yadda za a yi ka ketar wannan idza jaa ajaluhum فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا بيوا أكتري shi yasa duk duniya in ta taro ta kashe ka ba za ta iyawa ba sai in lokaci yayi duk duniya in ta ce ta baka kariya ba za ta iya baka kariya ba shi yasa ake kiran masu bada tsaro gardukor masu ba jiki tsaro amma ba garda'an ba ba su iya ba rayuwarka tsaro domin yan Allah ce a kawo ka ba ruwan mala'ikin mutuwa da jami'an tsaro ba ruwan mala'ikin mutuwa da kwamfanyi kwamfanyi ba ruwan mala'ikin mutuwa da ajan sekre ba mala'ikin ba ruwan mala'ikin mutuwa da doktar doktar masu duba ka ba ruwan mala'ikin mutuwa da duk matakin da suka ɗauka لا يت... لا واتو لا يمتنع عليه انسان بالحجاب والحرس ما su tsaron ka wallahi ba su iya tsari ka ba da haka wanda ya kamata ka gane cewa kamata ka ji tsoron Allah in an ce ma Allah in ko baka gane ba to magana ta kari ka gani Allah ce to wannan ba uzuri bane da jin dadin da kuka yi qala Allah zai ce annaru maswaakum makomako ita ce wuta kalima ta maswa tana nufin makanu sawa'i wurin da an makanul muqama inda ake tsayuwa wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana tatlu alaihim ayatina walakinna kunna mursilina an gane ko sawa ya tsayu a wuri sawa bil makani an gane ko ya tsayu a wannan wuri sannan kuma sha'irul jahili haris bin hilizza yake cewa azanatna bi bainaha asma'u rubba sawin yumallu minhu sawa'u kaga rubba sawin so da yawa zaka iske mutum yana tsaye yumallu minhu sawa'u an damu da tsayuwar da yake yi da kaga wurin da kake tsayuwa ba a so ka daina ka bar wannan wuri ka je ka nemi wuri ko ba haka ba in kana kusan gidan shugaban kasa na Afirka an gane ko kana tsayuwa wurin da ba a so yanzu ana kashe ka ture ne za a yi bincike a ce kilan mahaukaci ne ko wani abu amma a Afirka in kana tsaye a bakin wato presidential nan da nan ne an ce a dauke ka da yawan mutane masu bi ta nan za a kashe su amma ba za a bada labari ba saboda wato gidajen shugabannin na kasashe na Afirka tsaron da aka yi musu a duniya ture ba a tunanin za a yi mulki mu ko ana tunanin za a yi mulki shi yasa sai a kashe ka banza an gane ko dan haka in ba lalura ba ka daina bi waɗannan wuraren ni dai shawara ce ni baka maswakum khalidina fiha kuna masu dawwama a cikin ta shi khalidina matsayin hali yake kuna halin waɗanda an ka kaddara ma dawwama a cikin ta ita wutan nan domin mu'annas ce waɗansu malamai suka ce halin nan yake aiki al'amilu fihi suka ce akwai tadkhuluna fi'ili muqaddar ay tadkhuluna fiha khalidina waɗansu malamai suka ce a'a maswakum akwai izafa wanda an kai ta kum shi kumkin nan a matsayin wato masu aiki ne domin shi maswa zarfu makanin ne bai aiki amma kum din nan shine mutumin da zai tsayo a wannan wurin to khalidina bayan ya dawwama a wannan wurin ko ya tsaye a wannan wurin yana matsayin wanda an ka kaddara ma dawwama illa ma sha Allah sai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya so, to wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suna da iskali kwarai a wajen tafsiri ga ɗalibin ilimi. in an ce illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so to kenan yan wuta za su fita to wannan aya su ayoyi ne guda uku a cikin alkur'ani suna da irin wannan na farko wannan aya khalidina fiha illa ma sha Allah aya ta biyu an gane ko wadda ta zo a cikin suratu hud Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato fa ammal ladina shaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk kaga nan illa ma sha'a rabbuk sannan kuma aya ta uku tana cikin suratul naba labitina fiha ahqaba za su zauna a cikin wuta labitina an gane ko ahqaban lokuta masu yawa ahqab jam'i ne na alhiqbu ko alhiqbatu an gane ko wasu ce ana cewa haqba hiqba huqba wani malami ya rubuta littafi hiqbatun min at-tarikh an gane ko to kaka lokuta masu tsawo to wani sai ce a kenan wutan da in an shiga za a fita alhali ko dan su ayoyi sun zo guda uku su ma magabantan kenan uku adadin waɗancan sun nuna in an shiga ba a fita aya ta farko tana cikin suratul nisa innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida innal ladina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa liyaghfira lahum wa la liyahdihum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada kaji wannan tace har abada sannan kuma aya ta biyu tana cikin suratul ahzab yawma tuqallabu wujuhahum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'fayn min al-'adab wal anhum la'nan kabira يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا أقالكو سنوكما واتو أكوي آية أكو تناتكين سورة الجن كوبا هكبا الله سبحانه وتعالى يكي قل إن قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا waɗanda sun ce abada to shi yasa waɗannan ayoyin da kuke gani waɗansu malamai sun yi magana da dama amma bari mu taɓo daga cikin su in muka ɗauka waɗansu malamai suka ce sun ka ce illa ma sha a rabbuka sai an ka ce sai abin da Allah ya so sai an ka ce abin da Allah ya so shine khalidina fiha abada ba sai mun sha wahala amma wani zai zo ya ce maka ai akwai wasu riwayoyi da suke nuna wuta za ta karewa an gane ko wato riwayoyi daga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya wadda aka yi daga Umar ɗan Khattab da riwaya daga Abdullahi ɗan Mas'ud da riwaya ta Abdullahi ibn Amr ibn al-As da riwaya daga Abu Huraira da riwaya ta Abu Sa'id al-Khudri to kaga a matsayin mu da ahli sunna kuma wato waɗannan maganganun suna cikin littattafan mu dole mu karance su shi yasa ake kawo wata mas'ala dan saboda kada ka ce babu abu a ɗauko maka rikice kamar baka san makama ba an gane ko sannan kuma imamu sana'ani ya yi littafi kan waɗannan asar guda hudu da ya zo sai ya nuna a tarihance a ilimin hadisi a tace su sanadin su bai inganta ba kafin mu zuwa ga matanin su an gane ko yake cewa a cikin littafin sa yake cewa wa ba'da tahqiqi kalima aslafnahu bayan ka tabbatar da abin da muka gabatar wa ihatatika ilman sannan kuma da kewaye ka da sani bima suqnahu ga abin da muka kawo ta'lamu anna ha'ula'i al-arba'a zaka san cewa waɗannan sahabban guda hudu min as-sahaba na daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam ga su hum Umar da Umar ibn al-Khattab wa ibn Mas'ud wa ibn Mas'ud da Abdullah dan Mas'ud wa Abu Huraira da Abu Huraira wa Abu Sa'id da Abu Sa'id hum bari'una sun barra min hadha alqawl daga wannan magana don bata tabbata ba ta hanyar sanadi inji imamu sanani wa min nisbati fana'in nari ilaihim danganta kuma magana cewa wuta za ta kare a danganta shi zuwa gare su bai inganta ba bara'atu dhibi min dam ibn yaqub kamar yadda kura tabbara da jinin dan annabi yaqub shi ne yusuf ko ba haka ba an ka ce kura ta ci shi kura ta ci shi bata ci shi ba dan haka wannan magana ita ma an danganta ta ne zuwa gare su an gane ko imamu sanani a cikin raf'ul astar ya kawo wannan magana Sheikh Nasiruddin Al-Albani da ya ta'aliki akan wannan littafi ya nuna shi ma yana goyon bayan wannan malami an gane ko kenan sai ya zamanto wato ta hanya asa sun yi baki daya sun dace sannan a cikin silsilatul ahadithu da'ifa ya bi waɗannan asarkin gaba tsayi ya da'afa su waɗansu daga cikin malamai suke cewa za mu ɗauki wata hanya ta daban shine cewa bayan sanadi akwai abin da ake cewa matani in wani ya ɗauko ce to an ruwaito ga wani an ruwaito ga wani an ruwaito ga wani tana yiwa in an haɗa waɗannan asar akwai kamshi kamshin gaskiya a ciki ko ba haka ba kaga zai baka matsala sai waɗansu malamai suka ce to abin da za a bi shine cewa mu kaddarta a kaddarta waɗannan asarkin sun inganta daga sahabbai suka ce abin da ake nufi da shi wato shine cewa wuta tana da mataki mataki akwai inda za a azzaba azabtar da waɗanda suke masu sabo daga cikin musulmai an gane ko to in Allah ya fitar da su wannan tabaka ta su ita ce za ta kare ba tunda waɗanda za a azabtar da ita sun fita ni za ta yi za ta kare shi ne abin da waɗansu malamai suka tafi akan shi ina fatan kun fahimta tunda wuta tana da kofofi daban-daban laha sab'atu abwab li kulli babin minhum juz'un maqsum sannan tana da mataki mataki innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira kaga wadancan daban kenan amma kullama khabat zidnahum sa'ira kafirai babu zancan ajayi gare su fala yukhaffafu anhum al-azab ba za a rage musu bashu ne kafirai muminai su ko za a dauke musu sai suka ce to in ma an kaddara wurin da za a azabtar da muminai gilli-gilli gaba-gaba baki-baki nan ne ake nufi mun gane wannan dan saboda kawai ya zo cewa ce ma illa ma sha Allahu ana tunanin za a fita waɗansu malamai suka ce kai mu ɗauki wannan aya mu sake binta ɗaya bayan ɗaya suka ce illa ma sha Allahu ma'anahu ma illa man sha Allahu domin ma wani lokaci tana zuwa tana rufin abin da yake mai hankali fankihu ma taba lakum minan nisa'i ai man tabat lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba wadan su malamai aka suka tafi kenan sai wanda Allah ya so khalidin fiha illa man sha Allah sai wanda Allah ya so ya fitar da shi shine wanda bai yi shirka ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha da wanda bai mutu akan kafirci ba wadan su malamai suka ce a'a khalidin fiha illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so shine lokacin da za a tayar da su daga kabari a zo wajen hisabi an gane ko kafin a kai su cikin wuta to shine illa ma sha Allah domin nan lokacin da ake magana da su kafin a fitar da su ne ba da an fito daga cikin kabari ake shiga wuta sai an zo an yi tsaye sai an yi tsayuwa sai an yi hisabi bayan an yi hisabi a kora su wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara to shine illa ma sha Allah waɗansu malamai suka ce cewa a'a abinda ake nufi illa ma sha Allah shine cewa sai abinda Allah ya so to kuma Allah ya so khalidina fiha abada magana ta daga ta kari an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so mina ziyadati ya ƙara musu to abinda ya so kuma shine ya ƙara musu har abada kullama khabat zidnahum sa'ira fala yukhaffafu anhum al'azab wa lahum yunzarun irin waɗannan matsaloli muna kawo su saboda duniyar yau game da littafin Allah ta canza kafirai suna ta bin hanyoyi daban-daban Allah zai kare littafin sa musan da haka amma yana da kyau a matsayin mu na ɗaliban ilimi in mun gano wata shubuha mu yi kokarin warware ta an gane ko ga waɗanda suke mabannata dan kowane lokaci suna kokarin kawo irin waɗannan mushkali waɗansu malamai suka ce in kana son ka tabbatar da hakikanin wannan mas'ala to sai ka bi hanyoyi kai hakuri shine hanyoyi guda biyar hanya ta farko shin wuta za ta kare ko ba za ta kare ba wuta ba za ta ƙari ba don Allah ya ce kullama khabat zidnahum sa'ira to kaga nan can a ce wuta za ta ƙari bai ko ta su ba dan Allah ya nuna ba za ta ƙari ba to abu na biyu su kafirai za su mutu balle a ce azaba su ta ƙare ba za su mutu ba don Allah ya ce wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit thumma la yamutu fiha wa la yahya والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا بعد can mutuwa kaga wuta ba za ta kare ba sannan su ba za su mutu ba to abu na uku ihtimali na uku shin za su fita ko za a fitar da su Allah ce wa ma hum bi kharijina minan nar kaga wuta ba za ta kare ba su ba za su mutu ba sannan kuma wato ba za su fita daga cikin wuta ba to sannan kuma abu na gaba shin za a sauƙaƙa musu azaba ba za a sauƙaƙa musu azaba ba كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب to kaga an kore yaushe ana dan musu azaba balle wadanda daga cewa wai in suka jima cikin wuta za su kore su koma wato ba su ba jin tsananin azaba har ma sai su koma kamar suna jin dadin wuta kai ka san ga inda mutum yake jin dadin wuta a duniya wutar jahannama wannan wallahi lalata ce to wannan magana ba a sauƙaƙa musu azaba ba balle ma wata rana za a wayi gari ba su jin zafin wuta wannan lalata ce dan adam ya kamata nisanci irin wannan tunani da haka dai sai waɗansu suka ce a'a ai cewa Allah ya yi musu alƙawalin wuta kyacewa ne yan aljanna ai musu alƙawalin aljanna to aljanna alƙawali ce Allah zai cika amma kyacewa yana daga cikin girma sai mutum ya saba kace wanda ya ce zan yi maka kaza ba zan yi maka ba suna kafa hujja da wani sha'ir da yake cewa wa inni in wa'atuhu wa inni in aw'atuhu aw wa'atuhu wato lamunjizu wa'di wa mukhlifu wa'diya ko i'adi wai ma'ana ni in na mutum alƙawali to zan cika amma in na kace shi ina yin kyale shi saboda karamci ne yana da girmamawa sarki ya ce a kamo mutane ko shugaba daga baya ya ce a sake su karramawa ce to sai mu ce wannan wanda duk kaga an saba ma kace wanda aka yi masa shine mai imani Allah ce kullun kazzabar rusula fa haqqa wa'id ya tabbata Allah ba zai saba wannan ba a ce a saba ma wato a ƙaryatar da annabawa a kafirce ma Allah ayi shirka kuma a ce za a fitar da su a sasu aljanna kakka duka maka wannan fa haqqa illa ce ta shiga za su shiga cikin wutar jahannama an gane ko domin in muka dauki wannan kenan babu ma wanda zai shiga wuta tunda Allah na iya sabawa ma'ana ya saba makeci wanda yayi wannan ba gaskiya bane an gane ko da haka dai abinda ake nufi waɗanda cewa wato abin nan Allah zai fitar da su daga cikin wuta a aqida ta ahli sunna wal jamaa shine mutanen da suke da imani ko misqala zarratin ne suke da imani ba su shirka wannan falala ce ta kalimatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ko ta mutumin da yake zamanin wani annabi kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai bai yi shirka da Allah ba in yana sabo in Allah ya ga dama zai gafarta masa mun fahimci wannan da kyau ko to wannan shi ne abinda malamai suka faɗa da haka ai hatara khalidina fiha illa ma sha Allah kada musulmi ya ce a to ai babu laifi tunda an ce illa ma sha Allah kenan za mu fita daga cikin wuta in kana musulmi lalle za a fitar da kai kamar yadda manasoshi suka tabbatar amma ka sani cewa wutar jahannama ta limka wutar duniya so saba'in na ɗai kenan na biyu yini guda a jahannama shekara dubu ne na duniya wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna da haka kakka ja makan cewa a ai babu laifi ka san wani sai to ni dai aljanna dai tana yiwa ko dai bakin kofa aka aje ni babu matsala tana yiwa kana nan kana dibin bakin kofa sai ya zama to zunubi guda ya wuce lada a ce to a dan kashe jahannama a babbaka shi guda ko ko wanda ka tunanin ai yana iya shiga wuta ya fita kai kana da a kuna ka shekara dubu yiri guda fa in an ce kwana goma shekara dubu goma yanzu fa a wajen Allah tun turo wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa yau yini guda na har yanzu ba a yi rabin yini ba shekara dubu ɗai yini ɗaya da ɗari hudu da arba'in ana buƙatar har yanzu kusan shekara sittin sannan a yini ɗaya da rabi daga turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam to kana yarda a ce yanzu irin waɗannan kwanaki kai su a cikin jahannama Allah shi mu sani kafiri kuma a a kullun kadzaba rusula fa haqqa wa'id zancan lamunjizu wa'adi wa mukhlifu i'adi an gane ko wannan ba gaskiya bane ko lamunjizu i'adi wa mukhlifu wa'diya wannan ba gaskiya bane za a tabbatar da abinda an kace za a yi dan haka kawai ka sai zuwa hayaniyarka Allah shi mu Allah shi mu mai kyau inna rabbaka ali inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka hakimun gwani na Allah baya yin kuskure yana da cikakken ilmi yana da cikakken karfi ba yadda za a yi Allah ya kuskure shi yasa in ka fahimci Allah alhakimu ne baka hasada baka ganin wani da wata ni'ima kai hasadarsa domin gwani ne yayi shi ko gwani ba a cewa yayi kuskure ko ba haka ba in ka fahimci Allah hakimun ne baka tambayin me yasa za a sa mutane wuta domin in gwamnatin duniya ta yarda wanda ya saba mata ta kai shi gidan kasu ko ba ka bane ko wanda ya mata laifi ta daure shi ko wanda bai bi ta ba ta bai hanyar da ta bi ta karya shi bai mata laifin komi ba amma cewa ba zai bi ta ba ta ce a karya shi ko ba haka nan bane to ya za a yi shi Allah kake ganin cewa ya kamata mutane su yi masha su yi masha a su yi bushasha kuma ya dauke su kai su aljanna a yatma kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im kai kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun alimun masanina Allah yana da cikakken sani ilimin da ba yadda za a yi kuskure ko mantuwa su gito masa cikakken ilimi sai ilimi na Allah wallahu bi kulli shay'in alim Allah yana da sani akan komai ilimin da bai karewa ba a samun mantuwa ba a samun gafala kai ko ilimin ka takaitaccen ilimi na ko cikin ilimin likitanci sai ka zabe abu guda kai karatu akan sa bakin shi zaka tsaya ko ba ka nan bane a cikin ilimi yanzu a jami'at sai ka zabe ilimi daya shi ne za ka bincike kansa ko tafsiri ko nahau ko fiƙihu ko kaza a ce doktor ko profesa sai a ce profesa na mi na nahau ko na sarf ko na balaga ko na tafsiri ko na geography ko na biology biology ko na mi amma bi kulli shay'in shi Allah babu wani abu wanda Allah subhanahu wataala ya jahilce shi Allah shi murban kyau kaga in ka an ka hada hikima ta Allah da ilimin Allah sai ka gane domin akwai wanda yana da hikima amma ga abin da bai da ilimi sai ya yi rashin hikima akwai wanda yana da ilimi amma wani lokaci sai ya kasa yin hikima mi zai hana yin hikima saboda ilimin shi ba cikakke bane to amma hikima Allah tare da ilimi take shi sa ba radda za a samu wasu tangarda saboda ilimin yana tare da hikima hikima tana tare da ilimi cikin komai yana da ilimi cikin komai zai yi hikima kai ko wani wuri kana da ilimi to a wani wuri baka da ilimi inda ko baka da ilimin nan tana yiwa ka samu dacewa tana yiwa ba za ka samu dacewa ba mun gane wannan Allah ya taimake mu Allah ce wa kazalika
wa kazalika walli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun Allah subhanahu wa ta'ala yace wa kazalika mai jalalain yace kama matta'na usatal insi wal jinni ba'dahum bi ba'd kamar yadda muka ji yadda masu sabo daga cikin mutane da aljannu sashin su da sashe nuwalli yace minal wilaya to anan malamai suka yi maganganu daban-daban akan nuwalli domin kalima ta walla wani lokaci tana nufin jibin tallamari wani lokaci tana nufin ka biyo bayan wani abu ka sanya wani abu ya bi bayan wani abu domin waliya ya bi baya nuwalli ya sashi ya bi bayan wannan jibin tallamari ɗasawa jin daɗi duk kalima tana ɗaukar wannan to shi yasa malamai suka yi fassarori daban-daban waɗansu malamai suka tafi cewa wato abin da ake nuhi ni walli ba'd adh-dhalimin ba'dan ay nakilu ba'dahum ila ba'd za mu bar sashen su da sashi Allah ya fita bayan su ba Allah tare da su an gane ko kenan sai zaman to alama halaka ce dan an bar su da su fita harkokin su alam tara anna arsalna shayatina ala al-kafirina ta'uzzuhum azza إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده كاغا الله يفتا باين كافر يا برسو تن سيتس يسو كافر لوكتين كاما سيي بدا أنونا مسو حنيا ta abin nan ba shine ni walli ba'd zalimin ba'dan mun bar sashin su zuwa ga sashi su ci gaba da harkokin su wannan ɗaya ne daga cikin fasarorin da malamai suka yi waɗansu malamai suka ce a'a wa kadhalika nuwalli ba'd zalimin ba'dan ay naj'alu ba'dahum waliyan li ba'd sashin su ya zamanto masoyin sashi to ai soyayyar da akwai tsakankanin su ita sa kuma suke dasawa wa junansu an gane ko kuma Allah ya tabbatar da wannan wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin ko ba ka ba su masoya juna ne Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ودسم على مسكتي وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا أي نولي وإما أنا زام بر نولي بعضهم عذاب بعض في النار زام ساساشي مساشي عذابا ومن za mu ɗora masashe masashe azaba to wannan kuma fassara tana da rauni domin mala'iku su ne za su yi mami za su yi makafirai azaba amma babu wani nassi ni dai wanda bai sani babu wata aya ta alqur'ani babu wani hadisi ingantacce daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake nuna za a bar yan wuta su yi junansu azaba za su dai tattauna wa junansu za su tsine ma juna sai dai in ka ce za a yi masashe azaba saboda sashe to wannan babu matsala shugaba za ko za a ɗauko zunubin waɗanda ya halakar ko ba haka ba a ɗora masa to wannan tana yiwa kenan sai zaman to ya samu ƙarin wato gala ta azaba a cikin wutar jahannama ta sanadiyyar batar da waɗansu da yi amma a ce su za su azabtar da juna to shi yaushe ya ji da azabar da ake masa balle ya ce yake mawani azaba wannan fassara tana da nisa waɗansu malamai suka ce a'a wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan an gane ko ai anna ba'dahum yattabi'u ba'dan fi an-nar sashin su zai bi sashi irin azabar da ake yi ta kewayawa wannan na bin bayan wannan wannan na bin bayan wannan to wannan bamu sani ba ko cikin kodan su halaye ko abin da ya kama da haka sannan waɗansu malamai suka kawo ta fassara wadda wato ina ganin in ban manta ba ibnu jarir at-tabari akan ta ya tafi cewa wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan kenan nusallitu ba'dahum ala ba'd zamu dora sashin su akan sashi an gane ko bitta'addi wa zulm sashen su ya zalunci sashe an gane ko sannan karshen al'amari ya koma zuwa ga Allah abin nufi anan za a samu wani azzalumi Allah ya bar shi sai can wani lokaci yayi sai Allah ya turo wani azzalumi sai ya murkushe shi ba dan saboda cewa wanda ya zo daga baya ba ba azzalumi bane amma lokacin wancan ne yayi sai a jarrabi wannan azzalumi da wannan azzalumi sha'ir yace wa ma min yadin illa yadullahi fawqaha wala zalimun illa sayubla bi zalimi babu wata hannu face hannu Allah na samanta ma'ana nan yana nufin karfi ko power ko pubuwa babu wani pubuwa wanda ba na Allah ne ke samansa ba wala zalimin babu wani azzalumi illa sayubla bi zalimin sai Allah ka zalimi irin shi ka tashi kana azzalumi kana jin karfi sai Allah ya barka wani lokaci kana cikin jin karfin ka sai Allah kawo wanda ya fi ka karfi wani lokaci kuma sai Allah ya barka sai ka tsawon rayuwa sai Allah ya tado sababbi waɗanda za su so su wulakantar da kai an gane ko to waɗansu sun kace ni walli ba'da zalimin ba'dan za mu ɗanɗana ma wato sauran azzalumai kudar su ta hanyar waɗansu azzalumai to ana abin da ya kamata mu gane anan shine cewa azzalumi Allah zai turo azzalumi ya murkushe shi a ƙarshe su koma ga Allah Allah ya gamsar da su an gane ko sannan azzalumi Allah na iya turo mishi azzalumi ya abin nan murkushe shi ko ya azabtar da shi sai ya zamanto sanadiyar ya dawo domin wani mutum Allah na tura mai musiba don saboda ya dawo mun gane wannan ko ba mu gane ba to sannan kuma mumini Allah na iya turo mishi azzalumi ya murkushe shi saboda sabon Allah da yake yi mumini Allah na iya turo azzalumi an gane ko ya tunkuɗe shi ko ya azabtar da shi dan yayi niyyar ya jarrabe shi ya gani zai yi hakuri ko ba zai hakuri ba shi yasa kada mu dauki cewa abin yana da fuska guda ko ta hanyar azzalumi da azzalumi ko ta hanyar mumi wato mutun nagari da wanda yake azzalumi ne ya iske shi musibar da musulmi suke cikin yanzu sai su adaka su akan sikeli in ban manta ba akwai magana ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa Allah zai iya taimakon daula ta kafirai in tana adalci akan daula ta mu'min da ba su adalci yau muna ganin cewa mu musulmai ne ana sallah ana kaza amma me yasa kafirai suke gaban mu mu dawo mu tambaye kanmu in muna da istiqama sai mu ce jarabawa ce in kuma banna ce muke yi sai mu dawo mu gyara banna shi yasa har yanzu duk mutumin da ke cewa musulmi su komo mu Allah sai a ce wannan mutumin yana son tsananta ma mutane saboda sun san cewa wallahi yau muka dawo ma Allah ba mu bukatar makamai makamai ko a ce a yaƙi turai ko a yaƙi kafirai ba mu bukatar su ai imani da Allah wa ya taimaki sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Badr wa laqad nasarakum Allah bi Badr id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdisi ko ba taimake su ba amma Uhud da anka saba ma Allah daya umurnin manzo sallallahu alaihi wasallam guda aka saba an saba ma umurnin manzo an saba ma umurnin Allah me ya faru kun ga abin da ya faru shi sa Allah ce awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha shin mu ba kan gaskiya muke ba qul huwa min indi anfusikum ko ba haka ba to da haka abinda muke bukata mutane su fahimta zan can yaki yaki ba shine ake bukata ba ku dawo ma Allah roƙon Allah in kuka roki Allah wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilina in kanat illa sihatan wahidatan fa idahum khamidun amma da sabon Allah ku je ku sha giya tare da su ku yi zina kuna cutar al'ummominku malamai kuna tawilin ayoyi ana sihiri da alkur'ani ana kaza kuma sai a ce Allahumma sunna alal qawmil kafirina kai an ka bincika ma ko kafirin ne kai ko kuma bambancin ka da kafirin kadan ne abinda kace ba wani kafiri bai shi Allah bai karba ba ya kamata mu ji tsoro Allah وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون saboda abin da suka kasance suna aikatawa in ka aikata hairan ka ga hairan in ka aikata sheran ka ga sheran amma kai ya ka kai ko wane ne kai ko dan wane kai ka aikata sheran ka ce ka ga hairan wallahi bai yiwa ka duk a yaudare ka kana aikata sheri kuma a ce ma za ka gama lafiya saboda kun san mutane yanzu sai ka iske mutum azzalumi na sai a ce a yi lahiya da za ka gama lahiya wai gama wannan shi Allah ɗauki wannan alƙawari wallahi in azzalumi ka ce kakka saurari maganar mutanen yanzu munafukai ce wallahi su gaya ba gaciya ka tuba ka bar zina ka bar zalunci ka gama lafiya in ba ka bari ba wallahi ba yadda za a yi ka gama lafiya a bari ma masu kuɗi munafici da waɗanda Allah ba matsayi na al'umma a sa su su zalunci mutane dan saboda a zo a ce an yi musu roƙon Allah su gama lafiya wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya ne ba zai taɓa yiwuwa ba in kana adalci Allah ya baka dukiya kana yin aiki na gari Allah ya baka mulki kana yin adalci Allah ya baka ilimi kana aiki na gari kana mayar da kanka mutum na gari mace ba ta zuwa tana karuwanci ta kawo kuɗi ta ba mallan sarka ice zai mata addu'a ta gama lafiya Mm-mm. a bar wannan fa wallahi Allah bai yarda da wannan ba kau bima karu yaksibun saboda abin da suka kasance suna aikatawa ba ruwan Allah da titir ɗinka ba ruwan Allah da kabilarka ba ruwan Allah da ƙasarka ba ruwan Allah da ƙungiyarka ba ruwan Allah da shekarunka ba ruwan Allah da abin da ka karanta bi ma kanu yaksibuna yasa in kuka tashi wa'azi ku ce wanda ya aikata kaza ba ruwanka da kabilar wane da ƙasar wane da nationalitetin wane da partin wane ba shine ke gaba gare ka ba bi ma kanu yaksibuna saboda abin da aka kasance ana aikatawa an kira sunan wani nan an kira sunan wani fati anan an kira sunan wata ƙasa a nan an kira sunan wasu wata jami'a a nan an kira sunan kaza a'a shi qur'ani aiki yake kallo amma kai ne da baka yadda da kanka ba in an fassara aya sai kace da kai ake to wannan kuma da kace da kai ake da an ka fassara aya wannan aya ta mai wa'azi ce a gidansu aka saukar da ita shi ya saukar da ita wa ya saukar da ita Allah to wa yake da kai kenan mallan ne yake maka magana koko da Allah amma sai ka cire Allah sai ka ce malamin can da ni yake saboda baka iya cewa Allah da kai shi ke tunda shi Allah baka iya kai ma Allah hari ko tunda da an ji haka an san ka haukace ko sai ka ce malam to shi ko malam yace Allah yace kuma ya fassara to a kawo malamai larabcin na haka yake ko ba haka yake ba dan mu larabci ko ya muka ba laraba muke ba amma adiba a kawo malamai su diba su gani shin larabcin nan da muka fassara haka yake ko ba haka ba wannan aya akwai ta cikin alqur'ani ko babu ta akwai ta cikin alkur'ani larabcin haka yake ko ba haka yake ba in malamai suka ce haka yake to waye faɗi wannan magana Allah mu bi muka yi fassara to da mu shin mu na mun ce kai ko Allah ya ce kai magana ta ƙari in Allah ya ce da Allah za ka yi to bismillah Allah ya gane da mu gaskiya ya ma'sharal jinni wal insi alam ya'tikum يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين Allah ya ce ya ma'sharal jinni wal ins ya ku taron mutane da aljannu alam ya'tikum rusulun minkum shin manzannu manzanni ba su zo muku ba minkum a cikin ku an gane ko to nan zaka iske akwai abubuwa da malamai suke yi min tana nufin tab'idiyya ce waɗansu sun ɗauki tab'idiyya kenan daga cikin mutane akwai manzanni daga cikin aljannu akwai manzanni an gane ko waɗansu kuma suna iya ɗaukan min suna iya ɗaukan fi alam ya cikin rusulun fikum manzanni ba su zo mu daga cikin ku ba kenan manzo zai iya zo musu wato ko da ba cikin jinsin su yake ba ina fata an fahimta wato min tana iya ɗaukan ma'anoni daban-daban kamar yadda muka sha faɗa ka riba cikin mughlil labibi an kutubil a'arib to sai malamai suka yi maganganu daban-daban nan wato waɗansu malamai sun ce ya ma'asharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum nan minkum ana nufin al majmu'u sadiq wato an faɗi biyu amma ana nufin ɗaya sai dai sai mun yi hattara a cikin suratul rahman waɗansu malamai sai sun ce Allah ya ce yakhruju minhum al-lu'lu'u wal marjan yana fitar daga gare su sai sun ce al-lu'lu'u yana fita ne daga ɗaya daga cikin tekuna shine wanda yake mai gishiri amma wancan wanda bai da gishiri bai fita wannan malamai suka ce kuskure na nan bai yi ba don Allah ya ce wa ma yastawi al-bahrani hadha abun suratun sa'igun sharabu wa hadha milhun ujat wa min kullin ta'kuluna lahman tariyan wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha amma nan muna da nafsi minkum al-majmu'u as-sadiq minkum wato da mutane da aljannu amma ana nufin mutane domin mi domin nan yanka ce minkum suka ce a'a akwai manzanni daga cikin aljannu Allah ya turo su amma babu nafsi kaga magana ta yi rauni amma waɗansu suka ce ana samun wato almajmu'us sadiq minkum an turo na mutane amma su aljannin za su zo su ɗauka daga mutane su kai ma ƴan uwansu kamar yadda an ka samu almunzirin وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى kaga za su yi aiki da littafin annabi Musa dan musu faɗi nasu annabin ba can wancan lokaci kuma za su yi aiki da littafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun gane wannan to wannan ita ce fassara dai dan haka dai yana daga cikin abin da malamai suka kana ahaliya ta annabta ya kasance ya zamanto dan adam kaga ba bai kasance aljani ba ya kasance namiji ba mace ba ya kasance ɗa ba bawa ba wani zai ce to ai annabi Musa an aihe shi a matsayin bawa cikin bani Isra'ila ko wa tilka ni'matun tamannuha alayya an abbatta bani Isra'ila a'a annabi Musa ya fita ya dawo a matsayin ɗa ba matsayin bawa ba an gane ko annabi Yusuf an sayar da shi wa sharahu bi thamanin bakhtin darahima ma'dudatin a'a an sayar da shi ne akan zalunci kuma ba matsayin bawa bane don Allah ce wala ma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin kuma shi ya koma oga kwata kwata mai bada umurni ba wanda ake ba umurni ba dan ka wani ya zuma da irin wannan shubha alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati a cikin wato alhifz ka'ida ta harda yaqussuna alaikum ayati a cikin suratul an'am yaqussuna alaikum ayati a cikin suratul a'raf yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha cikin suratul zumar sai kai hattara an'am yaqussuna alaikum ayati a'raf yaqussuna alaikum ayati faman ittaqa wa aslah فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أما تكن سورة الزمر يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا يا كي على رمى بي حد القرآن سي كاي حتى راد ونن قالوا شم من زني بسزو مكو با ودن سكي كرن تامكو آيوينا وينذرونكم سنا صورة تدكو لقاء يومكم هذا wato haɗuwarku a cikin wannan yini haɗuwar da za ku yi da Allah haɗuwar da za ku yi da abin da kuka aikata haɗuwar da za ku yi da mutanen da kuka zalunta haɗuwar da za ku yi da littattafanku haɗuwar da za ku yi da abubuwa da dama da dama abubuwa da dama mutum zai haɗu da su qalu shahidna ala anfusina suka ce mun yi shaida akan kawunan mu malaman tafsiri suka ce a'a wato ba su yi shaida akan kawunan sun aikata banna ba an gane ko sai dai wane ya ce wane ya aikata wane ya ce wane ya aikata ƙarshe sai ya zama to duk sun yi baka su shaida an kama barawo ɗaya sai ya ce wane ya aikata shi ko ya ce wane kinan dai ya tabbata duk sun aikata waɗansu malamai suka ce a'a shahidina ala anfusina za su yi shaida ne akan kawunan su an gane ko sun yarda da cewa abin da suka aikata banna ne kowa zai shaida akan kansa shahidina ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya sai rayuwar duniya ta rude su an gane ko ma'ana ta ruɗe su da abin da ke cikinta in kana da ɗan wani matsayi a duniya sai ya ruɗe ka in kana da dukiya sai ta ruɗe ka in Allah ya baka ilimi sai shaidan ya ruɗe ka mace in tana da kyau sai shaidan ya ruɗe ta matashi in yana cikin kurutiya sai shaidan ya ce mai akwai saura gharratuhumul hayatud dunya ayi tawilin ayoyi an gane ko zalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftaruna jin dadin duniya da kawar duniya ta ruɗe su shaidan ya ruɗe su an gane ko gharratuhumul hayatud dunya wanda shine yanzu zaka gani abinda mutane suke aikatawa a yanzu babu lokaci mai yawa balle mu yi bayanin wannan wa shahidu ala anfusihim za su yi shaida akan kawunan su annahum kanu kafirin lalle su sun kasance kafirai anan akwai tambaya wa shahidu ala anfusihim za su yi shaida akan kawunan su har yanzu malamai suka ce a'a za su yi shaida akan kawunan su ma'ana sashin su zuwa ga sashi wani zai ce wani Allah ya kafirce ba wani ce wani Allah ya kafirce ba sai da sun shaida waɗansu malamai suka ce a za su yi shaida akan kawunan su kowa zai yarda cewa wato ya kafirce rabbana haula alladhina aghwayna aghwaynahum kama aghwayna mun batar da su kenan sun yarda kowa zai yarda cewa ya batar da kanshi ma'ana ya kafirce kuma zai yarda cewa ga wanda ya sashi wannan babu matsala walau tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين كاغني قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين كاجي كو وانا تبتر da laifinsa kuma da dan uwansa wa qala alladhina istud'ifu lil ladina istakbaru bal makru al-layli wan nahari iz ta'muruna an nakfura billah wa naj'al lahu andada kaga ko wani yayi shaida akan kansa kuma ya ma dan uwansa shaida shine wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin malaman tafsiri suke cewa anan malaman balaga da tafsirin alqur'ani akwai takrar akwai wato abinda ake cewa takrar akwai at-tasis an ce sun ce shahidina ala anfusina to kuma yanzu an dawo an ce wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirina me ya amfanin a maimaita wannan an gane ko magana ce wanda yake ya kamata mu gane sai waɗansu malamai suka ce ta'akidi ne aka yi shahidina ala anfusina mun shaida akan kawunan mu kuma abin yana buƙatar ta'akidi wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin ina fatan kun fahimta ta'akidi ne kenan in zaman to ta'akidi ne sai ya zama to sun ƙara ƙarfafa maganar ne waɗansu malamai suka ce a'a ta'asisi ne in an ce ta'asisi ma'ana wata magana ce sabuwa can daban yanzu kaga ar-rahman fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sai ka ce ai duk ma'ana su daya a'a ko wani yana da alaka da wani wanda ba shi ba rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani ma'anar da akwai cikin ta ba ɗaya bane bayan in ka ce marajal bahraini kaga ta saba ma waccan wala hul jawaril munsha'atu ta saba ma waccan ko wace ana faɗin wata ni'ima ne wanda ba faɗa waccan ba sai dai amma da an ka ce yursalu alaykuma shuwadun min narin wa nuhasun fala tantasirani to dan kuma dan zan turo wuta nan ina kuma fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban sai wadansu malamai suka ce duk ta'kidi na kenan babu wata matsala wadansu malamai suka ce a'a turowa wuta da kuma abin da ke bada tsoro ana ma mutum wa'azi da tsoratar da shi ko ana ma mutum wa'azi ta turo masa wata azaba ya gani don ya tsorata ya ji tsoron Allah wannan shi ba ni'ima ce na fata an fahimce ni ko kuma in ka ji ayoyin da sun kama ta cikin alkur'ani to siyakin ya bambanta waccan ga ayat da take gabanta waccan ga ayat da take bayanta na ake samun bambancin ma'ana kakkace takrar ne sai in an samu tabbacin takrar ne sai malamai suka ce anan shahidina ala anfusina ana magana ne akan turowan manzanni alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'ikum hadha amma sai suka ce shahidina ala anfusina sun yadda an turo manzanni amma kuma wa gharratuhumul hayatud dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin sai suka shaida cewa sun kafirce ma manzanni kaga tabbatar da cewa an turo manzo daban tabbatar da cewa an kafirce ma manzon daban mun gane wannan anan sai mas'ala ta karshe kafin an ran mai karanto aya ta karshe nan an nuna sun shaida cewa su kafirai ne wani wuri kuma sun kore cewa su kafirai ne wa yawma nahshuruhum jami'a thumma naqulu lil ladina ashraku أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين daga farko za su ƙaryatas amma in sun ga dalilai ɓaro-ɓaro ga su a fili za su tabbatar da cewa su kafirai ne don su san wanda abin ba zai yi amfani ba sai Allah ya ce zalika allam yakun rabbuk zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha
zalika wato irsalur rusuli wancan al'amari na turowan manzanni allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin ai annahu ko li annahu al'amarin ya kasance ko sha'anin yadda yake wato lam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin Allah ba zai halakar da wata alƙarya ba saboda zalunci wa ahluha ghafilun mutanenta suna gafalallu suna a cikin rabkana a gurguje akan wannan aya malamai suke cewa tana daga cikin mutashabihatul alfaz akwai makamanciyar wannan a cikin suratul hud akwai makamanciyar wannan a cikin suratul qasas amma a cikin hudu da qasas wama kana rabbuka liyuhlikal qura wama kana rabbuka liyuhlikal qura nan ko zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura abu na biyu can cikin qasas da hudu wama kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslihun can cikin suratul qasas وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا ننكو ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون أتكن هدكم وأهلها مصلحون أبو نقبا ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم بزي هلكت دسول ظالم تبا ظلم وتنصب على مسكة ظالم تدق وجه الله an gane ko Allah ya zalunce su waɗansu ka ce a bi zulmin su aikata abin sabo ko shirka suna akan jahilci face sai Allah ya turo manzo ya nuna musu cewa abin da suke aikatawa ba gaskiya bane shi yasa in azaba ta zo su da kansu za su yarda su ma azzalumai ne ko ba haka ba wa kam qasamna min qarya kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkudun la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم نا أنا نهي أهل القرى an gane ko mutanen garin ba garin ba don garin ba a turo masa manzo ba bai dauki amana ba bai dauka ba inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan wadansu malamai suka ce al-qura jam'i ne na al-qarya shin al-qura ana nufin mutanen gari ana ce musu al-qura sannan kuma garin ana ce mai al-qura wadansu sun tafi cewa haka wadansu suka ce a al-qura mutanen gari amma ahlal qarya ake nufi mutanen garin wa ahluha ghafiluna sai ya zamanto su ake nufi dan ga wa ahluha nan yazo mutanen garin ghafiluna alqura in an kalle shi garina sai a maidu zamiri zuwa gare shi daya amma kuma ko alqarya in an kalli jama'ar da ke ciki sai a maida mishi jam'i haka za ka gano shi a cikin alkur'ani Allah ce wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka tace ahlaknahum bai ce ahlaknaha ba fala nasira lahum dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna sai gobe insha Allah ta'ala za a tsira wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته